kace wane ne ya halittu sammai da ƙasai wane ne ya hore rana da wata har abada ga suna tafiya ba tsayawa wanda ya kulun na wallahi kaga sun ce Allahu Allah ne ya waɗannan fa ani ayu fa kutu ya isra muna ta yaya kuma ake jiya da su an tauhidi ga bulan kadai ta Allah ba da ikrarihin bayan furucin su zalika da cewa ji sammai da ƙasai hore rana da wata Allahu yawsutu rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lahu ubangiji shi ke rawata arziki ayyuka sun ke rawata arziki wanda ya so daga bayansa in ta nan domin jarrabawa shi ne zai yi kuce wanda ta hana hu ga wanda ya so daga cikin bayansa ba da masu da bayan shuka dawa ai liman sha ga wanda ya so ibtila'an domin jarrabawa inna allaha bi kulli shay'in alim ubangiji baka ne da kowane abu wa minhu mahallul basadi mahallul jumar arziki na daga cikin wato ilimin sa wanda yiki da mahallin kuntatawa duk ya sani wala yanfaluhum man nazzala min as-sama'i ma'an fa hayyihi al-arba min ba'di mawtiha la yaqulun Allah ba ku sama lawar ruwa ne wallahi idan ka tambaye shi kace wane ne ya saukar da ruwa ne ne daga sama ya laye kasa da shi ba da mota ya bayan bushewar kasa waye ne zai kulun la wallahi kaga sun ce Allah ne da wannan to ka kai shi ku da shi sai a zafi kala wani gobe da shi qul alhamdulillah Allah kace waje da tabbata ga Allah la su mutu hujjati duk tabbatar hujja alaikum bisa ga yego falaktaruhum la ya'lamun sai ba da hankali kana qur'an mutan da shi tana qur'an su ba bi zalika cikin wannan warware ne a cewa yi ku ce Allah kuma ku ce kuma ba shi na kuma ta zo ni kuma ga wani abokin tarayya shi ko da yanzu komai ba ba abin da yayi muku to ga gani in kura ya ne duka ba zai yi kade maka ba yanzu kuma kace bari kuma ki fada guri kace ka mai wanda yake kuma wanda zaka bauta wannan akwai kana guri san kace kana guri ba ya koyi da zakir zakir yace azanahu Allah daga Allah al-Qadir ذكر الله تعالى آية الريح Allah ya ambaci ayar arziki نعم ثم آية التوحيد sannan sai ya ambaci ayar tauhidi ثم كررهما sannan ya sake mai ta su dai a سورتين cikin sura biyu أخرين waɗansu daban فيها منه لعباده المؤمنين domin faɗakarwa daga Allah ga bayansa muminai أنه سبحانه zan cewa shi Allah tsarki tabbata gare shi لا يتبع رزق ba الكفار zai ba yanke arzikin kafirai مع وجود الكفور tare ko da samun kafirci ba zai sa yanke arzikin ba والمعاصي da samun sako كيف يتلو أرزاق to ka gani المؤمنين ubangiji ya ke nan bai zai yanke arzikin kafiri ba tare da kafircinsa da sakonsa to ta yaya zai yanke arzikin masu masu imani مع وجود tare ko الإيمان da samun imani da والطاعة samun da'a وأنه سبحانه kamar ayi an yi wako an yi wani wani wali ko zara zori ne ko wani ne suna tafiya sai suka je suka san da wani wani wani wani wani na batan gunki wani mushirki na batan gunki suka ga irin kokarin sa baya bacci da dare da rana duk baya bacci baki da rana azumi da zara ko ko ta a gaban gunki suka ji da sai su an ga wani da Allah ba shi kenan suka dinga dogma ya hada su suka dinga ran rashi suka karanta masa wani abu daga alqur'ani shi kenan sai alqur'ani ya kayantar da shi yi dinga jin alƙur'ani dai har Allah ya rubuta shi musulmi ni ai mutum da kuma su gwada masa salawatul khamsu da komai da abin da yake gabata masa kokari shi kenan da za su rabu sai sa kuma abokan take su da aka yi karo karo shi kenan aka tattara abu za a bashi aka bashi sai ce menene aka dawo kuma ka rike ran ga gindi sanda ban san shi ba ma ban bi shi ba bai bar ni ba bare yanzu da na san shi na mun ba ba san shi ba da ba ba san shi ba ma ban bi shi ba bai bar ni ba a cikin da ta da komai nake to bai yanzu kuma na san shi ko da da wani ya wani ya san da hakkin da to da cewa shi tsarki tabbata gare shi لا يسأل من العباد إلا التوحيد baya baya kan Allah bai tambayi komai daga bayi ba sai kadai ta shi والتقوى da tsoron sa نعم والتوكل da kuma saboda zamari gare shi نعم نعم وإنما الرزق على الله الكريم arziki ga Allah yake da karimci نعم وقد قدر مقادير ya الرزق ya kuma gurgurje gurgurje gurgurjen halitta حول هذه السماوات tun gaban halittar samai da kasai بخمسين ألف da سنة shekara dubu hamsin ya warwaje waɗannan
وما قدر في الخلق abin da ya warwaje cikin halitta والرزق ne da arziki والأجل da ajali لا يتقدر ba zai sake ba بقدر الكاذب da nufin masu nufi duk ba zai sake sake ba ألا ترى إلى الوبوء yanzu ba ka gani ina ne إلى الوبوء ina namun dawa والديون da tsuntsaye لا تدهر شيئا ba sa ajiye komai لا جديد har su ajiye wai don zuwa gobe a'a ba sa ajiye komai تجدوه المال sai su waye gari masu ɗankararren ciki da yunwa تروه da kuma da ta dawo da yamma ta cika cikin ta ya cika ma'ana tana miki ya ciki da da da kurunta dan dan dogara ta ga Allah ta'ala da abin da ya sadar zuwa zukatanta inna daga hakkin sanin mahalicinta to ta yaya mutum zai himmantu saboda ya zai bakin ciki saboda arzikinsa ya arziki wani abu saboda gobansa bai san mukamin musulmi ne su kuma ne mukamin islayi ne mukamin islayi ne ai ba ma zala shi ma kansa ya to zala ya nuna ai bai kan ba ya nuna abin shekara shekara ba a ce mukamin mukamin islayi ne to a shi ma zala ba shi da ita ma shi ma ba shi matan da ita ma wani ya yi kawo ya nima kwacin shi a mata abin shekara shi ke nan shi ko ba shi ko bai da nasa kuma shi sai yin ta san masa shi ke nan shi ko ba shi ke nan ya san hakikalin arzikinsa da ajalinsa da yawa yakan ci ajiya ta sa wato da yawa wani sa ya cinye ajiyar tasa ya ji jiyan ya bar wani kawai ne ba zai sadi zuwa goban nasa ba saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama shi ba ya aje wani abu dan kansa dan gobe zuwa gobe domin arzuka domin an ce an ce wata ya rabar da dukiya wajen dubu tamanin ya rabar sai da rahimu ko guda uku ne suka saura da ya riga yayi da yazo ya kwanta kan guda sai kansa bacci sallallahu alaihi wasallam sai kansa bacci bai sa bacci yake ga ba sai da tashi shira wanda za ka yi wa ya kai kuma sannan shi zai zo na huta yanzu zan sambaci sannan za mu yi sambaci kafa baki ba da abin da ya gafa baki da abin da ya gafa baki zan gare sannan
ما لم كان يقام بالصلاة هو أحساس يعني حرام وإذا كان كبر من هذا هو وتكلم العربية صلى الله عليه وسلم أقيمت الصلاة ووقعت في موقف الإمام هذا هو.
يريد أن يحرم الصحابة هذا ثم تذكر ثم تذكر الكبر وقال لهم على مكانه على رسلكم على رسلكم على مكانه هذا هو.
على مكانه هذا ورجع وقسمه ولما هذا.
قسمه قال لا قسمه صلى به
da domin arzuka mai sabunta ce kamar nan farfashi sabuntuwa take kowane lokaci a kowane lokaci arziki ne- neman mutum yake shi arzikin neman ka yake kai ne ji kamar yadda azumin ka ke neman ka to haka arzikin ka ke neman ka yawan gawari ite na zama da ni da wani aboki nawa muna ibada cikin ba'arin duwarwatsai abokina ya zama yana nesa da ni sai wata ran ya zo mu وقال sai ya ce أن نزل بكلنا بدو "Wa- wa- hmm?
درب نزل بكلنا بدو badawi ne بدوي Hmm?
نعم ونهج إليه Hmm. Eh?
نعم بدوي Hmm.
ونهج إليهم To, mutanen mutanen ayari sun sauka gare mu gashi mu tafi wajen su نعم لعله يحصل لنا منه شيء ko wani abu ya samu gare mu daga wajen su نعم نعم من لبن غيره daga nonon wani sa نعم فمتنا shi kenan عدل sai na i نعم بلن يزل يده bai wuce علينا ba yana nan na cewa gare ni دعوى فكده har da ya na dace da shi وذهبنا إليه sai muka tafi gare su دعمونا sai suka ciyar da mu دعامهم daga abincin su ورجعنا sai muka dawo وعاد كل واحد منا إلى to da ni da kuma abokina na kowanne sai koma daga cikin mai zuwa mazaunin sa الذي كان لي wanda yake bauta wa Allah ciki ثم إني عند ذرف sannan ظبيته kuma sai na saurari barewa في الوقت الذي كانت تأتي a cikin lokacin da suke zo min فلم تأتي ba ta zo ba ثم انتظرتها sai na saurare ta بعد ذلك bayan wannan lokacin فلم ba ta تأتي zo ba dai فانتدأ أني sai ta yanke ga fulana فأردت sai أن ذلك sai na san yanke wannan ta ta ga fulana يكون ذنبي wato saboda shi mun lahiya ne الذي أهديت wanda na fara da shi بعد أن كنت مستغنيا bayan da na zama mawadaci da لبنها nonanta وهذا الذنب wannan laifi الذي ذكره wanda ya ya ambata nan ثلاثة أشياء abu uku ne أحدها sai an hukun جزء من التوكل fitarsa daga tawakkuli domin ta yi zashi bin wani to ya bar tawakkuli kenan الذي كان دهلك wanda da can ya shiga cikin sa والثاني na biyu لمؤه damma damma uhu da yawa damma nan za
نعم وعدم وعدم قناعة da rashin ya kanarsa بالرزق da arziki rashin zuwarsa da arzikin da Allah ya bashi الذي كان مستغنيا wanda wanda ya zama eh الذي كان مستغنيا wanda ya zama da ya wadata da shi والثالث na uku أكله دعاما cinsa abinci خبيثا wanda yake kazani وغرم رزقه sai aka hana shi arzikin nasa حلالا أي wanda yake halali tsayi مهلا tsantsa أخرجه القدرة الإلهية kudura ilahiya da tafi da shi من باب العدم daga babu daga babun nan na babu ta وأدخلته shigar da من shi باب الاحتياج cikin babun samarwa to gaji ne Allah kawo mu yanne
وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ai ولعب wato rayuwar ta duniya ita wannan rayuwa ta duniya nan bata bata zama ba illa la hawan shi wasa ne wala yawan da wargi wa man quraba amma ibadu hu ne umur al akhirah to Allah sai ya lamar lahira min hu sabarta ya saboda bayyana fa'idar tafiya a cikin gidan lahira وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا da mu يعلمون wato gidan ne wato ita ce gida ita ce al'akhirah ta karshe gida ta karshe wallahi ita ce alhaiwa ne ai ma nan hayati ita ce rayuwa law kanu ya lamu da zalika da sun sun san gidan lahira shine gidan rayuwa ma an saru duniya da ba su samu duniya alaiha ba su lahira ba فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين idan sun hau bilbilci a cikin jirgin ruwa in suka hau jirgin ruwa wato shine komi sukan yi dinga kiran Allah suna masu tsarkake kira gare shi ai du'a suna masu tsarkake kira ai la da una ma hu gaira in suna cikin wannan tsoro ba sa kira wani Allah tare da Allah ne annabi fi shi dafin domin yanzu suna cikin zamani la ya kishi haba ne ya yi illa huwa sai ji فلما نجيهم إلى البر إذا هم يشركون yayin da ku Allah ya tsare da su zuwa sarari suna suna tara wani bihi da bihi ليكفروا بما آتيناهم domin su kafirta da abin da muka ba su ne ne mace ne daga nima
وليتمتعوا فسوف يعلمون don kuma suka aure da abin da muka basu don su ji daɗi yi su ma'ayyar daga wasu ala ibadatu da asalamu musu wa shagu maka wa fi jiratin musu lillahi amur da hadidin umarni ne na ban tsoro su bai shi kanan su ji daɗi sannan sa san aiki wata zalika ƙarshen wannan jin daɗi na zuru أولم يروا أنا جعلنا حرما لا ينام ويتخطف الناس من حولهم yanzu ba su gani ba su sani bane a ranar alamun ba su sani bane cewa mun mun sanya bana dahun garin su makata baka mun sanya shi har yiwa mutacce da kuma ana fasarce mutane daga gefen su kasaran da kisa a sauyan da riba cewa amma dunahun ban da su mutanen makka أهل الباطل يؤمنون بنعمة الله yanzu يكفرون ta yi imani da ba dalili shi ne asalam shi ne gunki su kafir cewa kuma nimar Allah zai shiraki ne da tara wasu wani da Allah ومن أظلم ممن افتري على الله كذبا لو كذبوا بالحق لما جاء ai na hada ba da yin shi dan shi ne wanda ya zaki ƙarya ya dangana ga Allah ya ana shirka shi ne da wani nihi da Allah ko ko sai fantar bil haqqi da gaskiya shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne haqqi aw kitabu ko alqur'ani da annabi ya zo da shi lamma ja'ahu ya inda ya zo masa أليس في جهنم مثوى للكافرين yanzu ashe ba yanzu ashe babu makoma ga kafirai a cikin wutar jahannama ba ma'awan makoma gare su aiki a cikin jahannama zalika ungo aiki har zalika makoman nan tana gare tana nan a cikin jahannama wato duk makoman su na cikin jahannama wa huwa minhum shi ko wanda zai mantar da gaskiya din nan yana daga cikin zuru والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا a wanda suka yi kokari wato suka yi ijtihadi shi na cikin mu aiki haƙƙi na cikin haƙƙin mu ma'ana suka yi saboda mu ko ko suka yi a cikin mu da radiyan nan wallahi ba shi ne da su zuwa na hanyoyin mu ai tsari kasai hanyar hanyar nan ta tafiya ina na zuwa gare mu وإن الله لم- لمع musulmi المحسنين wato sun da ubangiji wallahi na tare da almu'mini da masu imani da nasari da nasara wal aula da taimako بسم الله الرحمن الرحيم sabbi yace da wani sabbi إن هذه الآية wannan aya ita wannan zina jahadu zina dinnan la nahdi yanahum subulana dinnan نزلت قبل فرض القتال wato ta sauko wannan aya tun gaban kamun a harar ta yaji وقال المعصية ibn abi yace yace فهي قبل الجهاد a wannan ayar gaban jihadi ne العرفي eh العرفي jihadin nan na al'ada wanda ake yin nan وإنما هو wato shi والجهاد العام wato yaƙi ne wanda yake an yi ƙoƙari ne wanda yake an yi في دين الله a cikin addinin Allah وطلب مرضاته da kuma jihadi cikin ne neman yardar Allah قال بلوغ عن الحسن wato hasali ne yanzu da hasali ne shi الآية ayan nan الإيمان wato ta sauka ne cikin bayi وكان إياك ayat ko ko ko bil ubbadi ko ta sauka ne bil ubbadi cikin masu ibada وكان إياك ya ayyas yace da Ibrahim da da hawa yace wato wannan aya ta sauka ne cikin waɗanda suke aiki da abin da suka sani Hakika Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya aiki da abin da ya sani Allah ya sanar da shi abin da bai sani ba وكان أمر عمر بن عبد Umar العزيز kan Abdulaziz ne ce إنما كفر بنا wato abin da ya takaita da mu عن علم ما جهلنا wato abin ya takaita da mu ne da ilimin abin da muka jahilta وتفيرنا في الأمل بما علمنا takaitawan mu cikin aiki da abin da muka sani shine ya takaitar da mu ba nan sanin abin da ba mu sani ba ولو عملنا da mun yi aiki ببعض ما da علمنا ba'arin abin da muka sani لأو لأورثنا da an gadar mana علما ilimi لا تقوم به أبداننا da jikunan mu ba za su iya tsayawa da shi ba ma قال تعالى ubangiji ta rayu واتقوا الله ويعلمكم ku tsoraci الله Allah Allah ya sanar da ku in kun tsoraci shi ma'ana a taɓa mu sama da ya mace in ce babban rubuci a cikin sani to وقال أبو سليمان abu su ne ma na zara ni ya ce ليس الجهاد في الآية قتال الكفار wa wai فقط.
wai ma'ana wanda zai na jihadin din nan jihadin nan da ke cikin wannan aya ba ma'ana sauran yakin kafirai kaɗai ba بل bari هو نصر الدين a'a taimakon addini ne والرد على المبطلين da kuma raddi ga masu ga masu barna a cikin addinin masu neman su ɓata shi da na wajen addini da na cikin addinin na cikin addinin ma sun fi cuta shi ba na cikin addinin ma sun fi cuta da na wajen addinin wanda wasu addinin musulunci an san duk abin da za su faɗa wanda jahili ma ya san adawa su da musulunci amma na cikin addini yana nuna shi addinin ya ci yana nuna wani wani shi wani muhimmi ne ma addinin idan ko yana cutar islama don bukata ta sa gurin ma gane bai na ɓadda al'umma eh su gaji eh so وقمع الظالمين da kuma karya azzalimai وأعظمه musu girman sa الأمر بالمعروف umarni da abin da aka sani a cikin shari'a shine musu girman yaki والنهي عن da hali المنكر kuma ga aiki abin ki wanda aka yi cikin shari'a ومنه مجاهدة النفوس akwai daga cikin jihadin yaki da zuciya في طاعة الله a cikin ta ba تعالى Allah ta'ala وهو الجهاد shine الأكبر ma yakin da yafi girma قال ابن عيينة inda iya na teci مثل السنة في الدنيا misalin sunna a duniya كمثل الجنة في الأقبى kamar misalin aljanna ce a lahira من دخل الجنة في wanda ya الأقبى shiga aljanna a lahira كريمة sai kaga ya kubuta كذلك من لزم to haka na haka na wanda ya rubuci sunna a duniya Kalima.
to shi ma ya salima eh ya salima ya salima eh wannan zagi da mutane suke masa dan sunna da zage zage da jihadi da komai salima kenan ya salima na lafi shari ya salima shari ya salima abun Allah eh to قال عبد الله بن Abdullahi سلام dan Salami yace والذين جاهدوا yace ma فينا wanda ya wanda ma'ana wanda suke kokari cikin yayyar mu لنهدينهم wallahi ma shi wallahi ma shi yadda su ne سبل سواء wato ma shiryar da su hanyoyin ka tare hanyoyin ka tare mu وهذا wannan يتناول جميع الطاعات ya yi karau da dukkan da'o'i intaha Allah ji da Allah Allah Allah me yake dole shi ko ka ne an hango wani wanda zai haida to
وقال سالم بن عبد الله sa'id bin abdullahi tsari yace رحمه الله Allah ya ji kanka والذين جاهدوا ma'ana wanda suke kokari نعم في في إقامة السنة cikin wanda ma'anan ma'anan wallazi ne ya hadu dina ma'anar su ai wanda suke kokari cikin tsaye da sunna لنهدينهم wallahi ma shi yadda su إلى الجنة tafarkin aljanna su zula na kenan tafarkin aljanna وكيلا sannan aka ce مثل الجنة في الدنيا misalin sunna a duniya مثل الجنة في الأخرى kamar misalin aljanna ne a lahira عند أهل الجنة في الأخرى wanda ya shiga aljanna a lahira ai ka san ya kuɓuta kenan كذلك مثل to haka na wanda ya rubuta sunna a duniya shi سلم ma ya kuɓuta وقال يسير.
والذين جاهدوا بالتوبة wanda suke kokari da tuba لنهدينهم wallahi ma shi yadda su إلى الإخلاص zuwa tsarkake aiki domin Allah والذين wanda suka yi kokari a cikin neman sani wallahi ma shi yadda zu yi zuwa hanyoyin aiki da shi wanda suka yi kokari cikin neman yaddar mu wallahi ma shi yadda zu yi zuwa saduwa yi zuwa mahallin yaddar wanda suka yi kokari a cikin hidimar mu wallahi ma shi yadda zu farkin ganawa da mu da ɗaya cewa da mu da mushahada gare mu wanda suka shigala da zahirin zu da wajihu sai mu sadar da su zuwa asirarai na sai mu sadar da su zuwa ga asirran nan nan ibe asirran hadar Allah mamaki ga wanda ya gajiya ga zahirinsa yake tsammani ko a cikin maganinsa mamakinsa
ومن لم يكن له أوائل وند باب مين ومن لم يكن أوائل هذه المجاهدة وند باب القوقري أخلقهم هل ينفع كان أوقاته وتوقسم ليس زما رسولة بالأمان ليس زما تاسع لده برسة برسة برو سبولي ومن يقول هاي تتجيها ويكون هذا المؤدى وتوهذا زي زما نيسا من نجي عمل كان القرآن هيك يقولون كفاشي نقول بالله والهازل haka ni dai أنه بقدر الجد يكون ذنب ما ai ma'ana gwargwadon kokari dai ake tsoro wurin daukace daukace ومن جاهد في شريعته wanda ya kokari da shari'a وزل إلى الجنة sai sabi ruwan janna ومن جاهد بالطريق wanda ya kokari a dariƙa وزل إلى sai الهدى sabi ruwan shirya ومن جاهد بالمعرفة wanda yana yi kokari cikin marifa نعم والإنجز والإنجزال أما سوى الله da kuma yankewa gaban wanda ya nishi Allah وصل إلى الحي sai sabi ruwan Allah واللقاء shi ke nan zuwa ga Allah dai Hmm. Suna da yawa da wannan ayar, ai dama fuskokin anace na da yawa, kasa ne da yi fasirar, kusan masu da nisaya.
بسم الله الرحمن بسم الرحيم الله الرحمن الرحيم الإسلام الله أعلم بمراده بذلك الله شنو يسلي ده أبن نفسه ده وأنا هارفا غلبت الروم في azana ranar nan wato an rinjaye rum sun miji koma bayan cin kasa wahum ahli kitabi su su korun ma abu talikan ne galaba ta harisu harisu ne ta rinjaye ta wanda su ahli kitabi su harisawa ba ma abu talikan ne ba bari abu ne da salama su harisawa suna bauta a amsana goma kani ko har ya ku faru makata yayin da masu bautan gunki suka rinjaye masu littafi shi ke nan zai maka su ringa farin ciki za ka zaune shi ke nan ga shi nan irin masu bautan gunki irin musu rinjaye masu littafi irin ko wanda ringa farin ciki wa qalu lil muslimina sai muka ce da musulmi na mu daga da muku mu za mu rijaye ku ne kamar da ba farisu a ruwa kamar yadda farisu ta rijaye ro shi a da ardi wato sun rijaye su kuwa cikin a karami ardo rumi ila farisa shi mu ji sakin kasar ne zuwa faris idan da jira ta anan tsuburi in ta kai har ya sha ya kunan guda biyu ne su gama anan wal badi ne gaba wanda ya fara yakin ku alfursu farisawa ne su fara yakin
وهم من بعد غلبهم سيغلبون amma a rumu ruma wato hakika za su yi rinjaye yanzu ubangiji ba da galadihin bayan rinjayen su ai udifar manzar an rabin mazari irin hukuri zuwa ga hukuri ai galaba galaba ta harisa bayan rinjayen farisa iyahun gare su kuma sannu za su yi rinjaye za su rinjaye farisa shi jibda isini sun ce sanu kaɗan ai ma'ana kuwa ma bai da salati abin da ke tsakanin uku ne da ciki zuwa tara awa da ashirin ko goma fanta kan ya shani ya aka yi sai yaƙi guda biyu cikin gwamnati sarrafa sadi ake cikin shekara ta bakwai min al-intiqa al-awwali da lawon fari وقال لك الروم في روما تنجا اي فارس كما daga nan nan لله الأمر من قبل wannan ومن ma بعد alwa to nawa yayi wato da Allah ne tun gaban rinjayen da bayan rinjayen tun gaban rinjayen da Allah ai mun kauni ga rabin rumu tun gaban rinjayen ruma wa min ba'di shi da bayan sa al ma'ana ma'ana amma galabata a farisa rinjayen farisa din dan awala da farko galabata rumu da rinjayen rumu hani annabi duk amrillahi da umarnin Allah ne ai bi ilalati duka da nufin Allah ta'ala ne ويومئذ يفرح المؤمنون a wannan yini fa kuma yau bata gari rumu ranar da rumu za ta yi rinjaye a nan mu ne za su yi farin ciki بنصر الله taimakon Allah iyahu gare su a ran farisa musu farisa wa garfa da hutun bai farin ciki mu zalika da wannan wa alimu bihi suka san ko da suka yi sani da rinjayen kuwa yau ma ku ihi ranar abuwarsa yau yau ma da ranar badar ne a ranar mun sun da yake da zuwa nan su kuma tarar nan ruwa sun da farisa min zuru jibri da jibri ne ya sauka zalika da labari shi a cikin ranar badar ma a fara hiyar mun tare da farin cikin su yana sarhi da taimakon sa Allah mushriki da wasu mushrikai shi a cikin wannan rana yansuru man yasha insha Allah da taimakon wanda ya so وهو العزيز wani الرحيم wani shi da mu wai algalibi mai rinjaye yanzu kai kuma da mu nuna ga masu imani وعد الله لا يخلف الله wanda وعده alkawari ne na Allah manzon mazari ne mazalin mazari ne min al-lahadi daga lahadi bi fihi da fi'lisa wal asr asalin kana da huwa Allahu nasara Allah ya musa alkawarin nasara wa da alkawari la yakhlifu Allah Allah ya sa wa da huwa alkawarin da bi nasara nayi ولكن أكثر الناس لا dan يعلمون yawan mutane ba san mai kufaru ba kaka sai dai yawan kafaran maka ba su yi sani ba musamman da huwa alkawarin Allah ta'ala ne da sarihim da taimakon mu'minai ba يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا wato su kafirai sun san zahiri daga rayuwar duniya an yi ma'aiki ha sun san zahirin wato rayuwar duniya ne da tijaraki ne daga fatarsu wani zara'aci da shuke-shuke wani ila'i da gine-gine wani gafi da zashe da shi wani zalaka da wani wannan sun san zahirin rayuwar duniya su kafirai وهم عن الآخرة هم raji'u wato su wato marar kana ya ma gaban gidan lahira ya adatu mai da hukun da dabi takidin takidi ne wato kaji yanzu wato wato kun da kun kana shi wannan aya da Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa su kafirai sun san zahirin rayuwar duniya Allah ya tabbatar musu da sananta wato izan izan wato abun mamaki ba ta tarihin su a cikin sha'anin duniya ba shi abun mamaki ba a ce da ga wani abu na jin daɗin zaman duniya shi tanawulin za su yi ke gagara da shi ne abun mamaki da shi ne za a yi mamaki amma da abin da za su yi za a yi mamaki ba a cikin ranar alif wani abu ya gagara da shi ne za a yi mamaki da kaka Allah ya ce su sun san abin kuma ya kuma ya gagara wani abu ya gagara a shi ne duk abin da bai gagara ba da ba ba ba abin mamaki ne ba wannan ne da ake yi abin zahirin rayuwar duniya ne Allah ya da lahira kuwa sun ga daga gudan lahira ba sa musan da ma yin أولم يتفكروا في أنفسهم yanzu ba su yi tunani ne ba a kan su da yanzu da musu dawo an gama da shi mun gaba da wannan raukana ta su ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وت- وأجل مسمى ya ubangiji da halittu san mai da gaske da abin da ke tsakanin su illa bil haqqi sai da gaskiya domin akan dalili da kuma sanin wanda yake su wa ajalin sai dan annabi musamman abu kuma to da zalika da wannan ta fada in dan jihadi da za ta kare yayin cikewa ta samu ba da labari da bayan tashin alkiyama وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكاجرون wato yawa yawa daga cikin mutane ku fara maka tafi ne kafiran maka wallahi masu mutunci ne masu kafircewa gama da ubangijin su ne ai la yu'minu da ba su imani da ba su tashin alkiyama ba da mautu bayan mutuwa أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من wannan قبلهم malamin da anan yake ne tashi dai to in tashi dai ku yaro da masa ku da masa yaro annabi da ni ku da masa in dai anan yake tashi ku da masa da
أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من yanzu قبلهم wanda mutum da biya wani cikin kasa wa da cikin kanan masa shi da yawa cikin kasa da yanzu mutu duba daga ƙarshen waɗanda ke gaban sai kenan da wani daga alwaje wani ihlakun shi ne harkar da su duka gabi yau da zai fanta wasu rusulahun manzannin zu كانوا أشد منهم قوة وأثاروا nan الأرض rawa to su waɗanda ke gaban su sun zama su ne yake tsananin ƙarfi da gare su sa'adin kamar adawa wasu mudawa da samudawa kuma sa'adin allah sun kuma motsa ƙasa sun noma ta ai har zuwa sun nome ƙasa wa ƙalla ruwa sun jiji ya ci da zar'i domin shuka wa garki da dage-dage وعمروها أكثر مما amaruha wanda ke gaban su wato sun laye kasa fiye da yadda su mutan maka suka laye ta ai ku faru bakata fiye da yadda kafiran maka suka laye ta وجاءتهم رسلهم ina بالبينات rancen ma bangalun su sun zo musu in hujjoji da hujjoji a zahira ce waɗanda suke bayyanannu وما كان الله ليظلمهم ubangiji ya tabbata ba zai zalunce su ba in hilaki da halaka shakka fi gairu jirgin ba da laifi ba lakin kanu an gusa hum yanzu kada sun tabbata suna zalunta kansu ne mutu kabi yi hamar su lamun sai ya fanta wasu manzannin su ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله wato sai kuma wato sai karshen waɗanda suka munana karshen nasu sai zama a su'a mummunan abu shine karshen nasu karshen alladina asabu wanda suka munana to karshen su a su'a mummuna tani su da su'ai tani shi ne na su'an wala kamar yin jini kawar kana shine labarin kana a ranar ya aiki batu an tafi musu rafan aiki batu wasu mu kana sunan kana ne kuma ana nasi aiki batan an da kuma kana aiki batan alladina asabu su'a kuma shine sunan kana kenan wal muradi ya muradi da su'a din nan jahannamu ce wai sai a tuhu munana wa tasu kuwa an kazzabu dan sun sai fanta da ayoyin Allah ta'ala al-Qur'ani shine Qur'ani وكانوا لها يستهزئون duka mutane suna injili da waɗannan ayoyi na Allah الله يبدأ الخلق ثم يعيده Ubangiji shi ka shi ke kagen halitta ayin shi halkar nashi shi ke kagen halitta mutane ba da misali da yake gaya ba sannan ya mai da su ayin halkahu ya mai da halitta su ba da bautihin bayan mutuwa ta zo ثم إليه yawon ترجعون sannan kuma ga Allah ake komar da ku bidai wa ta'i yuje una ko ku turje una komar da ku ko ku a komar da su ويوم تقوم الساعة يبلس mujrimun المجرمون wannan ranar da alƙiyawa za ta tashi sannan masu zunubi za su ɗaya kauna ayyar suku almushriku da mushrikai su kawai ba su da hujja linda da hujja tihim saboda yankewar hujja ta zo ولم يكن لهم من شركائهم Ah, شفعاء wato babu waɗansu masu ceto ai la yakunu shufa'a'u shufa'a'u masu ceto ba za su samu ba ga lahum gare su yin shi da kayan daga abokan tarayyar nan nasu amin man ashara su daga wanda suka tarar da su din nan lillahi da Allah hu la sanahu su ne gumaka li yasau da su ceto lahum gare su وكانوا بشركائهم ne كافرين wato a yinin alkiyama ya ku nuna za su zama wato masu kaf masu kafir cewa abokan tarayyar ta su ne a yi mata barin ina masu mutane minhum daga gumakan nasu ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون ranar da alkiyama za ta tashi yau mai yin wannan yin tajiri tajiri ne wannan yin za su rarraba almumini da walkafiri da kafirai da mumini za su rarraba ina kowa za a yi ga yi nan أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم فهم في روضة دولة يغبرون amma waɗannan da suka yi imani suka aikata aiki na gari wato waɗannan ana fara samun ciki ayi sarrun ana fara samun su rai shi da wani cikin nasa yi shi ne jannatin aljanna أما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب مهضرون amma waɗannan da suka kafirta suka sarai mantar da ayoyin mashina alƙur'ani ƙur'ani suka yi sarai mantar da gamuwan lahi da shi ne da ba su tashi alƙiyama a gairi da wani ta to waɗancanan ta ba mun halartarwa ne bin azabi cikin azaba فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون ƙarfi ya tabbata ga Allah ai sabbi Allah ku tsarkake Allah ni ma'ana sallu kun sallah ya dauka yammanta ai ta da kudu da hil masali sallah ku shiga cikin yammaci wa hi salata ni sallah ni a cikin wannan al maghribu wal isha wa akwai magriba da isha cikin masawi wa hi na tuli hula ku tsarkake Allah sallah ku kawai gari kuma ai ta da kudu da sallah ku shiga fi samahi cikin asuba wa hi salatu subhi sallah asuba kuma da ciki وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون wani ya zai tabbata ga Allah cikin samai da kasai itirarin wannan itirarin ne wa ma'ana ya hamaluhu ahluhu ma ma abuta samai da kasai ma zuwa samai da kasai suna gode wa Allah wa shi yan ku zani ki Allah kuma a kwanakin ashaya kwanakin yammaci adabun adahi da alahi da mutabina wa fi salatu al-asr yi sallan al-asr na cikin masjidi wa hina tuhiruna da yanda ma'ana ta tafi nuna kullum da ni da cikin lokacin gajiyar rana shi ma ku san da tsarki Allah sallan ku sallah wa fi salatu zuhuri sallah zuhur na cikin يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها cewa wani ne na fitar da rayayye daga matacce kan insani kamar ya fitar da mutum yunan da fitar daga matsufa wanda ya fitar da tsuntsu yunan da bai dace daga bai fitar da rayayye ke nan daga cikin matacce ko kuwa a ya fitar da mai daga matacce kamar ya fitar da mara yi daga wajen jahili ko kuwa ya fitar da musulmi daga cikin kafiri kafiri ya haifi musulmi ko ya fitar da arihi daga wajen mahajiri duk da fitar da rayayye daga matacce ko ya fitar da bayita ya fitar da matacce shine tsufa da kwarai da cikin rayayye shine kamar mutum ko ko tsuntsu ko kuma ya fitar da matacce daga rayayye kamar ya fitar da kafiri daga cikin musulmi ko ya fitar da jahili daga cikin malami ko ya fitar da wanda yake mahajiri daga cikin wanda yake arihi duk duk matacce daga rayayye وكذلك ruwan تخرج gudanarwa kuma yana raya ƙasa din da ba shi da tsirrai ba da wata ya bayan yin shi haɗin shewa ta ta to ka zara ka jira irin wannan fitan wannan da kuke ji Allah ki fito wannan daga waɗannan kuma haka za za a fidda ku min al-quburi da kaburbura min ya al-fa'il da kafar da kaburbura wala fa'ul ko tukura juna fito da ku da kaburbura wa min ayatihi an khalaqakum min turabin thumma idha antum basharun kamtajirun na akwai daga ayoyin Allah ta'ala adalatu da shi wa ala qudratihi bisa ikon Allah ta'ala ina da cikin ayar sanin Allah ya halice ku min turabin daga turbaya ai asalafu ya halice asalin ku adama daga turbaya kuma idza antum basharun sai kuma ga ku kuna mutum yin damin daga jini wala hayin da dama تنتشرون كل وقوة في الأرض أبتنكفا ومن آتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة akwai daga cikin ayoyin Allah ta'ala da ayoyin sanin Allah da shi yawa musu kudura tuka ya halitta muku ba ce ku daga cikin kanku ta halalar hawa wa hawa ta halitta ne da zai ta halittu ne da zai adam daga halar karin adam na hagu wa sayar nisa'i sabbin mata ma suka halittu ne da kashe rijali ga mai yin mazaje wa nisa'i da na mata da kankunu domin ku zuwa ya halitta muku mata ne daga kanku domin ku nutsi ne hai zuwa ga wannan mata ta ku wa ta da buha kuma ku sa ta da buha ku saba da ita wa ja'ala bainakum mawadda sai Allah ya sanya soyayya tsakanin ku jami'an baki dai war hamatan da zai gai inna fi zalika la ayatin li qawmin yatafakkarun inna la ayatin wallahi da rinna sanin Allah da kudura arsan kudura Allah ta'ala ya tabbata shi zalika al mansub cikin wannan abun amato din nan amma ga mutanen da suke tsayi cikin illahi cikin aikin Allah ta'ala wa min ayatihi khalqu samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum akwai daga ayoyin sanin Allah kuma haƙi da wani halittar samai da kafi yana daga cikin ayoyin sanin sa da sanin kudura ta sa sabawan halittar ku shima yana daga cikin ayoyin sanin Allah ayoyin da za su kuma lugojin ku min arabiya ta yin daga arabiya ita ma arabiya daga ta nan iri iri za su samu wani balare ya zama magana larabci ce ga wani balaren ba zai ji ba suna da iri iri haka ne wani ne yasan da babu shi ma da yake cikin yawa kuma a duniya shi ma ga yanin iri iri wa gaiba da wani wannan sabawan harshen nan nasu kalma iri iri da wani wani ji ta wani yana daga cikin ayoyin sanin Allah ko kuma sabawan harshen naku kansa ma ko da lugar ta ku ce harshen naku ma ya saba kowa irin magana ta sa daban haka ba a yi zancen wani da fasaha na wani babu fasaha murya kuma irin ta daban-daban ce kaji murya wani kashe da murya wani kashe da Allah za ka san mutum miliyan in da san kowanne kaji murya su za ka kamar yadda ka san wannan murya sa ce da mani wani wani ku misal wa Allah nuna ku bin bayanin da shi ne waɗansu farare wasu wani waɗansu baƙaƙe wani yi ma da wani su kamar waɗansu jajaye waɗansu kuma wankan ta waɗanda ta yin iri misal wa Allah nuna kuma ma'ana kamannin ku kuma kowa ka masa da maƙalɗin mutum komai yawan sa a duniya kowa ka masa da banci wa antum aula garjin wahidin ga ku ƴaƴan mutum ɗaya ne shine annabi Adam wa mar'atin wahidatin ƴaƴan mace ɗaya ne shine da na Hawwa inna fi zalika la ayatin li alamin min al-ayati wallahi jilalatin dalila ya kudratu bi ta ibn Allah ta'ala ya tabbata bi zalika cikin wannan amma lil alamin ga ya talike baki da ya ce ga talike baki da bi fata lillahi wa kasar ya ko lil alamin ga masana ai zama da ukuri ga ma abu ta hankula wa ulbi ayati kuma ga ma abu ta sanyi ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله هل لو بشوكي wato ai ila wacce da laili da dare yana daga cikin ayoyin Allah tabaraka wa ta'ala da dare yi kike da mutum zai kwanta da ya kwanta shi ke bacci zo ya dauke shi kullum bashi da iko mai san da baccin nan zai zo ba sai dai kawai yi shi a cikin bacci kullum mai san da bacci zai zo mu dai ga ganiya da shi kuma go ba kuma shi zai jawo shi sai zo ya dauke shi kawai wannan yana ga ina ga ayoyin sunan Allah a cikin baccin nan kuma ina suke na sai ga shi a wata nahiya kuma a za su jike ne yana sa a wata nahiya jike nan ga shi da wata suka suna zanci ko ga ya hada wani rikici wanda yake hili a cikin bacci wani zuwa mai na Allah ne masa wahayi duka a cikin bacci ya haɗa wani rikici ko ya haɗa wani abu mai jin daɗi daban kuma ga shi a cikin bacci tare ko da wanda suke zaune da waɗansu suna kewaye da shi a sannan suna tsaye ba za su san abin da yake ciki ba shi bai na cikin abubuwan da yake muhimmi wani yana cikin ayoyin karin Allah wani heri haka na da kuma an ina daga ayoyinsa kuma wato wato ko in shiga uku neman ku min fara da shi daga bayan Allah ne da heri da rana ne ranar shi da nufin Allah rahatan dan hutu na kun gare su wanda ga ku da neman ku min heri da rana ne fara da shi daga bayan sa ai tasarrufukum sarhasa da kafa sarhasa da wangu shi da rabe da ishi cikin neman abinci iradatihi da nufin za inna fi zalika la ayatin li qaumin Allahu yasma'un inna la ayatin wa to ayoyi wa to dalilan sunan Allah ya tabbata fi zalika cikin wannan abu amma amma ga mutane ya sa'u da suke yi sama a ta da burin ilimi ta kula wa atibarin da jidin na izina wa min ayatihi yuriikum al-barqa khawfan wa tama'an wa yunzilu minas samaa'i ma'an فيهوي به الأرض بعد موتها ina da ayoyin sanin Allah wato ya kai kira ta nuna muku albarka walkiya khawfan qurun da usahiri ga wata yimin da kawai daga kawar waki wata ma'an da ba ni min mutum ga mazauni fi matsari a cikin da ma ni cikin ruwan sama wa yunzilu ina son saukar da ma'a ruwa min as-sama'i daga sama ya raya kasa bihi da wannan ruwan ba da wata ai ba da yin ta bayan bushewarta bi an tambuta shi ne kasar ta yi tsoro inna fi zalika la'ayatin liqawmin ya'qilun umar ayatin ayoyi wato dalilan sanin Allah da kaita su da iko da ya tabbata cikin wannan al-mansur abin ambatan nan amma ga mutane ya kilo da suke hankali ya tadabbaru da waɗanda suke yin izina wa min ayati an taquma as-sama'u wal ardu bi amrihi ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون ina daga ayoyin sanin Allah wato sama da kasa ta tsaya yana daga cikin ayoyin sanin Allah li amrihi da umarnin sa ayi iradaji da nufin sa ni yana amadin ko ne mai da jijiji yadda sama ba ta da wani jijiji da ya tsaye da ita ba ba dan su wato durkoki da suka tsaye da ita to haka ita ma kasan take ba dan su durkoki da suke tsaye suka tsaye suka tsaye da ita ko ne haka ke a kudura Allah kawai yake a tsaye shi kenan wannan ne daga cikin ayoyin sanin Allah kuma idan da aku sannan kuma bayan wa'annan idan Allah dole da ya kiran ku da watan kira min al-ardi da kasa li an yafuha Isra'il shi ne Isra'il ya yi fa ke suri cikin kaho da ba su dan tashi ne da kaho da kabarwara idan an tu sai ga ku ta har zuwa kuna fitowa min ha daga cikin kasa a ya an kuna da yayi ko ku rujuku fitowa ku min ha daga kasa bi da watan da kira guda daya min ayati min daga ayoyin sanin Allah tabaraka wa ta'ala wa lahu man fi samawati wa wannan wanda ke cikin samai da wanda ke cikin kasa din Allah ne mun da mun abun mallaka sai ya tasarrufa ne kai riga وخرج من هلسة سيدك وإلى هنا أبوكي النهارية وأني دم باين سنين واحد تقول أتجره كل له قانتون ونسى سنئيون ما سنيا يعني له وبني تبارك وتعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وبني يشين ما ديك أجل هلسة للناس يجبت عليك أجيس بعد أن نساعد ديك جاية ما كل يجيس لها زوج كوي تتكلم ما جل نباري ما كم غني أقول وين كل يجيس ثم يعيده سنين وين هلسة بعد هلاكي بعد هلاكي بعد halakin bayan halakar su huwa wani ka shi da ma ya fi sauki a laifi wajen fato ya mayar bayan ya rufe ya mayar ya fi sauki yana da bada daga farawa amma wannan miji sauƙin yin nazar ila ma yin da maka da yi da fa dan duba abin da yake wajen abokan zanci shi shi za ka ce a hawa ne in ba dan haka ba wanda ya sauki a gun Allah shi sauƙin su da yi da ya yi da farko bai taɓa gani ba da bayan ya rushe abin da ya yi sace shi duk sai ya sauƙin su to mu ne abin mu in baka yi abu ba da farko ka tashi yin sa irin wahalar da kai ka yi shi to in ka lalata shi za ka yi wani irin sa kuma za ka sake zuwa to zai zama ya yi sauƙi to dangane da mu ne amma shi sakin gamu Allah da tsaye ne min Allah ya rasa sai shi ne cewa mai da abu asar ya fito shi ne da shi daga fara shi wayalla in ba dan nan gane da mu ne ba fa kuma su duka din da farawa ka kare da mayar wa bayan an rasa inda Allah ya Allah ta'ala sawawan dai dai su su hule shi a cikin sauki wa lahu al-masalul la'aliya fi samawati wa wato misali madaukaki ya tabbata ga Allah cikin sama da kasai ai a cikin hajjal uliya su wani madaukaki ya ta Allah ce a cikin sama da kasa duka wahiya ita ce zufar Allah cewa shi la ilaha ilaha illa Allah ba abun mata da yake gaki shi Allah kuma ta sake ran sama da gaza wa huwa al-aziz al-hakim mu waye cikin mulkin sa wani kuma bi halki cikin halitta gaza baraba lakum masalan min anfusikum kuma Allah ya saba muku misali ayyuhal mushrikuna ya ku masu bautan mulki masu tara wani da Allah ya Allah Allah ya sa muku wani misali kaina kasantacce min anfusikum daga karinku wa huwa shine allakum yawma malakat aymanukum yushraka fi ma razaqnakum فأنتم في سواء تخافونهم كخيفتكم وأنفسكم yanzu misalin da Allah ya saba muku kenan wato a cikin ranku yanzu akwai mun shirka akwai wasu masu tarayya da kuma gare ku cikin abin da dan sun ku mallaka min mamaliki kun daga abubuwan mallaka su wato abubuwan da kuka mallaka bayi ne kuka mallaka ko kuma dabbobi ne kuka mallaka to abin da kuka mallaka nan da bayin nan ko dabbobin nan akwai wani abokin wanda zai tarayya da su cikin abin da muka arzuta muku min al'amwali na dukiyoyi wa gairi ha da wani dukiyar da muka baka da arzikin da muka baka rika ake bayan ki kuma da kawai lake su tarayya da kai a wannan arziki ko ko dan bawon da kawai laka shi tarayya da kai a wannan akwai haka a wajen ku fa antum da kuwa da kuma dan abun da kuma laka din ku zama daidai a cikin arziki cikin arziki ta hulun kuna tsoron su kamar da kuke tsoron kanku ayi amsalu ko irin yadda kuke tsoron irin ku ne da harari na an kun tarayya yanzu akwai haka ne a wajen ku wajen da babu wannan ijma'i ne ba annabi ba nasu da yi al-ma'ana ma'ana laysa mawali ku kuma shirka alakum abubuwan mallakar ku ba za su zama abin tarayya ku ba ila akhiri yayi zuwa karshen magana ba za su zama wato abin tarayya ba inda kuma wajen ku fa kai ma to ta yaya ku ta ji aluna ba'ara ma malikin lahi ya za ku sanya wato ba'arin abubuwan mallakan Allah ku sanya shi shirka a mukan tarayya da ga Allah
كذلك نفصل الآيات لقوم yaqilu يعقلون wato wannan ne abin da za a hankalta ko amma yanzu za a yi hankali halittar nan da abin da ka mallaka a cikin halittar nan dafa ba na ka nema ba kai ka yi shi ba haka ga gashi kawai a jiri in ba a kace ya haka ga gashi ba ka ga yi shi ba in wa- in wata nan ba kace ya ka mallaka da haka ganta ba wanda ka mallaka to amma ka mallake su da rika ba ko kai ka yi shi ba to a ce kuma dukiyar da ka mallaka da irin arzikin ka da irin sharinka a ce bayan nan naka da ka mallaka da dabbobin nan da kai da su ku yi daidai a cikin arzikin kamar yadda inda wani ɗacen kun zo kun yi shirka kuna raba riba ka- kana tsoron ka taɓa wani abu saboda shi ma yana tsoron ka kuma ka dinga tsoron ka haka yanzu wannan ya yiwu to to ya kuma wannan to ya za ku sa Allah wanda shi ko shi yin ma duk baki da kuma ku sa ya ba a daga shi ku ce abu ga tarayyar sa dai kuma a bi shi yadda za a bi shi wannan ba zai yiwu ba kazalika to haka nan mutum da ya ce ainihin bayyana har muke bayanin ayoyi misala a zalika tafsiri irin wannan tafsiri amma ga mutane ya ce ne da suke da hankali waɗanda ya tadabbaru na cikin hijira da haka muke bayanin ayoyi بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم bari ma waɗannan da suka yi zalunci waɗanda suka yi zalunci din nan bi israki da tara wanda Allah bari sun bi soye soyen zuciyarsu bidai ilimin ba da sani ba suka bi son zuciyarsu فمن يهدي من ضل ba الله wane ne zai shirya da wanda Allah ya ɓata ai na hadi da hu wanda Allah ya ɓatar ba wanda bai shirya wa gare shi وما له من ناصرين ba su da waɗansu mataimaka su waɗanda Allah ya ɓatar ba su da wani maliki da masu kange su min azabin lahi daga azabar Allah ta'ala wanda Allah ya riga ya ɓar da shi yadda duk kai ba za ka iya shigar da shi ba ko mun kokarin ka ko mun iya bayanin ka ko mun sanin ka kuma yadda duk kai da iya bayani yadda aya a gane ba za ka shigar da shi ba da ba zai gane ba mun ce ta riga ta ɗaure Allah ya ɗaure ba shi fahimta ba za su shige ta ba ba dama hmm.
فأقم وجهك للدين حنيفا
ba ji wajen haka ya muhammadu sallallahu alaihi wa sallam ka tsaye da wajen haka ka tsaye da wajen haka ka tsaye da wajen haka kulliyar ka ma'ana fuskar ka ma'ana fuska kuwa kulliya ka tsaye da fuskar ka liji ga wannan addini da nufa ai ma ilan makarkaci ilaihi zuwa ga wannan addini ai a halit ka tsarkake dinaka addinin ka lillahi dan Allah an ta kai kanka wani mutane aka da kai da wanda ya bi ka فطرة الله التي فطر الناس عليها
suka kalli ne wannan addini hadisin wanda yake ba ilimi game da addinai duk baki daya shi addini wanda yake na gaskiya ma'ana ka tsarkake addinin ka da kai kanka da wanda ya yi ka ibarat Allah wannan addini halitta ce ta Allah ya kirkata mu halitta su ce wanda ya halitta mutane akan akan ta wani addini hu shi da addinin sa ai ma'ana ilzamuha kulzumci wannan fitra da Allah ya halitta kowa akan ta ibarat Allah da yake musawi Hmm. kuma gani ba fadin sa da yake shi addinin nan na musulunci halitta ce ta Allah abun wa na sama ne da bidili shafar ce ya fassara ya kaddara shi da fadin sa kulzumce ta ita wannan hijira ita aka rubuta ta da ta wadda take abun wajarra amma babu wani wannan cikin alqur'ani babu wani ta cikin qur'ani وقوله وهي دينه wato fadin mai fasara da yake da tsarasar lahi nan addinin Allah ne أي دين الإسلام ai addinin musulunci ne وعلى هذا a bisa wannan فنحن to جميعا in an tafi kan wannan aya a shi halitta duka baki daya يقولون على توحيده wato ababen halitta ne bisa kada ita Allah وما عددت tun بربي ranar alastu bi rabbikum tun daga ran nan suka rubo tauhidi ko ne za a haife shi akan tauhidi za a haife shi ولذا قال صلى الله saboda haka عليه وسلم saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce كل مولود dukkan abin haihuwa يولد على الفكرة ana haihuwar sa ne bisa halittar nan da musulunci wato ta imani da Allah da kade da Allah فأبواه to iyayen iyayensa ne sukan yahudantar da shi a wajen reno kuma na imani ya kan canza amma Allah dan haka ba duk wanda za a haifa da ma kan sanin Allah yake haihuwarsa da kai da Allah kuma to a wajen reno nan kun canji ya samu a wajen reno kan samu iyayensa ne kuma wajen reno in yahuda ne su yahudantar da shi وإن كذلك in nasara ne kuma su na- su nasarantar da shi wai majusa ne ma kuma wajen waya ko in majusa ne kuma su ne da shi majusi kuma a wajen reno nan abin yake suke sabawa to فهذا غير ما سبق به من الله wannan fa wannan fa banda abin da ya riga ya cikin sanin Allah أما هو amma sanin Allah فإن fa alima Allah ya san